أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشابي قوات الربيع الأول ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ainihin wato sharhi ko sharhu al-manzumatul lamiyya wato sharhin da muke karantawa na manzumatul lamiyya fil usul al-i'tiqadiyya na babban malami abul abbas ahmad bin taymiya rahimahullahu ta'ala inda muke bin sharhin abu rufaida muhammad kabir bin muhammad as-salafi al-athari hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi ko zama na goma a cikin wannan littafi mai albarka wanda karatun da ya gabata mun karanta bayani akan mizani bayan mun karasa bayani akan annuzul magana akan nuzulin rabbi subhanahu wa ta'ala sannan sai muka karanta dangon baiti na sha ɗaya wa ƙirru bil mizani wal haudin lalli wato har zuwa ƙarshen bayanin da muka yi da haka za mu tashi ne daga ainihin wato walhaudin lazi arju bi anni min huriyan alhadu to tun da lokaci ya riga ya ja kawai bari mu shiga cikin karatun kai tsaye wato gabar tana gabar shine al'imanu bil haud wato imani da alhaud tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an-nazim rahimahullah aini mawallafin littafin ko mawaƙin littafin yake cewa walhaudin ladhi arju bi anni min huriyan alhalu wa uqirru bil mizan shi muka karanta walhaudin ladhi arju minhu bi anni min huriyan alhalu yace sannan kuma na kudurce na yadda da ainin alhaud tabki allazi wanda wannan tabkin arju ina sa rai ina fata bi anni cewa ni an halu minhu wato na sha daga wannan tafkin riyan kuma ungoshi al-mufradat yace al-hawd majma'ul ma wato al-hawd shine matattarar ruwa wal murad bihi al-hawd al-mawrud lin-nabi sallallahu alaihi wasallam amma anan abinda ake nufi ba wai matattarar ruwa ordinary matattarar ruwa ba a'a ana magana akan al-hawd wato al-mawrud wato tafkin da za a gangara lin nabi sallallahu alaihi wasallam na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kalmar riyan min ar-rayyan wa huwa didd al-atashan wato rayyan shine koshi daga kishirwa wa huwa didd al-atashan wanda shine kishiyar ita kishirwa din shine riyan anhalu kalmar anhalu tana nufin ashrabu ma'ana arju bi anni منه ريا أنهل أي بمعنى أشرب الشرح ومما يقر به الناظم رحمه الله yana daga cikin abin da shi ainihin annazimu mawaƙin wannan littafi ya tabbatar fi ma yashmalul iman cikin abin da ya kunshi imani bima yakunu game da abin da zai wakana yawmal qiyamati ranar alqiyama al-imanu bil haudil mawrud shine yin imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al'ummarsa za ta gangara wannan tafkin ta sha alladhi a'addahu Allah wanda wannan tafki ne da Allah ta'ala ya tanade shi lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa ruwan wannan tafki wato ashaddu bayadan yafi tsananin fari min laban fiye da nono wa ahala yafi zaki min al-asal fiye da zuma aniyatuhu kofunan da ake sha ake shan wannan tafkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adada nujumi sama adadin taurarin sama ma'ana suna da yawa kofunan sannan duluhu tsawon tafkin in kana so ka in ka bi tsawon sa kafin ka kai karshen sa a tsaye to shaharun wata guda ne sai kai tafiyar wata guda baka kai wato sannan ka kai karshen sa wajen tsawo wa arduhu shahar haka shi ma fadinsa wata guda kenan murabba'insa da tsawon da fadin da kusan wato yana wato yanayin tsawon da fadin ɗaya ne ta tsawonsa wata guda fadinsa ma wata guda man shariba min wanda duk ya sha wannan tafkin sharbatan sha ɗaya la yazma ba'dahu abada ba zai sake jin kishirwa ba har abada Allah ta'ala ka shayar da mu amin وقد قال الله تعالى ubangiji ta'ala yace inna a'tainaka al-kautsar lalle hakika mun baka al-kautsara wa fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara me ake nufi da al-kautsara dinnan fi hadith Anas a hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa fihi a cikin hadisin yace atadaruna mal kautsar kun ku san me ake nufi da al-kautsar kautsara fa qulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne mafi sani, ƙala sai ce fa'innahu, to ita alkautara ɗin nan, naharun wata ƙorama ce, wa'adanihi rabbi azzawajal, wadda Ubangiji na mai girma da ɗaukaka ya yi min alkawarinta, fil jannati kuma aljanna take, alaihi khairun kafirun akwai ɗimbin alkhairi mai yawa a kan wannan tafki, huwa haudun, ita alkautara ɗin nan tafki ne, taridu alaihi ummati da al'ummata za ta gangara cikinsa yau malkiyamata ranar alkiyama aniyatuhu kofunan wannan ainihin tafkin adadin nujumin sama adadin taurarin sama fa yuqtaladu al'abdu minhum sai a dinga ja'in ja da wani bawa daga cikinsu yana kokarin sai ya gangara mala'iku sun datse shi sun tare shi fa aqulu sai in ce rab ya ubangiji innahu min ummati wannan fa daga ana ta tataburza da shi ana ta kokarin yana sai ya gangara ana sai ya koma yana cikin al'ummata fa yaqul sai annabi sallallahu sai Allah ta'ala ya ce mata dari ma ahadathat ba'dak wayanda duk kaga ana hana su shiga ana hana su su gangarawa baka san me suka yi ba bayan bayanka baka san me suka yi ba bayanka shine wato la tadri ma ahadathat ba'dak ba a san me suka yi ba bayanka wannan yana daga cikin hadisan da yan shi'a suke kamawa su rike su ce to ai gashi ma an ce ba san bai san abin da suka yi ba bayansa to ai sun yi wani mugun abu tarihi yana nan ai a rubuce kuma abubuwan duk da aka ruwaito mana na addini duk muna da su a hannu sai sai mutum in sun kawo wannan hadisin sai su kawo sahabban duk da suka ce ba mutanen kirki bane su kawo dalilai da kuma menene wannan ya nuna cewa wannan hadisin ya tabbata kansu sannan aka ce la tadri ma ahadathat ba'dak kalma ce ko ma'ana ce wadda take bata wato babu wani takamaiman wanda zaka ce da wane da wane da wane babu idan ku har suka faɗaɗa to har wanda suke kauna cikin sahabban zai iya shiga cikin lata da rima a da sadba adak domin shi ma dai annabi ya tafi ya basu wa'annan din wanda suke ganin su ne nasu ragowar su ne hadisin ya shafa ba inda kuma hadisin ya su specify cewa da wane da wane ake nufi ban da wane ban da wane to shi yasa mu a iya fahimtar mu munafukai kawai su za a tsame tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su kuma yayi yayi gayawa ainihin wato abu nan Huzaifa cewa da wani da wani yayi lissafa masa su da haka akwai inda kuma munafukan ne sai a ranar zai gansu za su gangaro a kore su ya ce mutanensa ne a ce a'a baka san me suka yi ba bayan ka akwai kuma wanda kila sun yi nifaqa bayan bayan amma wa dawa dawa na fata an gane to wannan sai yake nuna cewa ashe wannan hadisin da suke daukar su jingina shi zuwa ga sahabbai cewa sun yi ridda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun yi kaza ko sun yi kaza wannan babu wani dalili da ya tabbatar da haka babu shi hasali ma dalilai ingatattu suna tabbatar da sahabban nan sun tafi akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar duniya akai babu wani sahabi da zaka ce ga wani abu wanda ya kawo wanda yake sabanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai ballantana har ka dauki irin wannan hadisin ka tsora a kansa wannan hadisin sahihi ne akhrajahu muslim ma muslim ya ruwaito shi hadisi na 400 duna zikril janna ba tare da ambatan lafazin aljanna ba wa abu dawud haka imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 4748 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر الله يمس رحمه يا فدا في فتح الباري a cikin littafinsa Fathul al-Bari mujalladi na 11 shafi na 650 yace al-kautsar ita kautsara dinnan wannan kalmar kautsar naharun wata korama ce dakhilul janna a cikin aljanna take wa ma'uhu ruwan wannan al-kautsara din yusabbu shine ake zubo shi fil hawd cikin wannan tafkin karka dauka abin da shi alkausara din to daga cikin sa ake debo ruwansa ne ake debo ake zubowa ainin a cikin alhaud wa yutlaqu ala alhaud kautsar ko da yake akan fassara alhaud da kautsar wani lokaci kalmar alhaud tana nufin kautsar din li kaunihi yumaddu min saboda kasantuwar shi kansa alhaud din ana debo shi ne daga kautsar din da haka shi sa wani lokaci kautsar din sai ya ce mai haud domin ruwan haud din dai daga kautsar din yake na fata an gane to saboda haka wannan shine abin da ibn hajar ya fada wa amma al-ahadithul warida fi ithbatil haud amma game da hadisan da ainihin wato aka ruwaito game da tabbatar da cewa lalle akwai tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kathiratun to waɗannan hadisan suna da yawa balagad haddat haddut tawatur wanda wannan hadisan balagad sun kai haddat tawatur wato haddin wato su kai hadisi mutawatiri sarraha bi zalika kathirun min ahli al-ilm da yawa daga cikin malamai sun bayyana haka cewa hadisan saboda yawan su sun kai matsayin hadisai ko hadisi mutawatir ka koma ka duba ikmalul mu'lim na al-qadi iyad a mujalladi na ainihin wato bakwai shafi na 360 wal mufhim lil qurtubi haka littafin al mufhim mujalladi na 6 shafi na 60 da kuma majmu'ul fatawa libn taymiya shi ma mujalladi na 13 shafi na 35 قال ابن أبي العز رحمه الله ابن أبي العز الله يمسى رحمه شما يفعل في شرح الطهاوية أتكن شرح اللتاف لنا على عقيدة الطهاوية المجلد نبي شافي ندري أكد أربعين دهدو يتي الأحاديث الواردة في ذكر الحوض حديثا دسكزو wajen bayanin tabkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tablugu haddat tablugu haddat tawatur sun kai matsayin hadisi mutawatiri rawaha من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا رضي الله عنهم an samu hadisai kusan talatin da ‘yan kai sun ruwaito wannan hadisin na ainihin wato alhaud tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam inta ƙultu sai na ce bal zakar alhafizu rahimahullah fil fatihi shi ainihin wato abu rufaida ya ce ban da waccan magana mata ibn abdul iz haka ma alhafiz ibn hajar al'askalani a cikin fatawul bari dai a mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari shida da hamsin da uku shi ma ya ambaci cewa annas sahaba fihi sahabban da suka ruwaito hadisin alhaud tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaziduna ala 50 sahabiyan sun doru ma'ana sun fi guda 50 ba ma magana sun fi 30 ba ko da yake da aka ce sun fi 30 din to kaga dai 30 da wani abu kaga sun shine nan ainihin alhafi suke cewa sun doru ma akan 50 kaga kenan wannan magana ce mashahuriya sananniya tsakanin sahabbai ba wata bakuwar magana ba ce sahabbai sun santa da yawansu sun ruwaito ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafki wa min tilkal ahadith ma yati daga cikin irin waɗannan hadisan ma yati abinda ga wasu daga ciki ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace haudi masiratu shahrin tafki na tafiyar wata guda ne idan ka fara tafiya daga farko kan ka kai ƙarshen tafkin sai ka yi tafiyar wata guda in tsawonsa kake bi in faɗinsa kake bi kamar yadda muka karanta ɗazu shi ma sai ka yi tafiyar wata guda yake cewa ma'uhu abiyadu minan laban nono wato ruwansa ruwan wannan tafkin ya fi nono haske ko ya fi nono fari warihuhu kamshinsa adyabu min almisk yafi almiski kamshi wa kizanuhu kofunansa kanujumis sama kamar taurarin sama ga kyau ga sheki ga haske ga yawa shine kanujumis sama man shariba min duk wanda ya sha daga wannan tafkin fala yazmau abadan maganar kishirwa kan ba zai sake jin kishirwa ba har abada sai dai ya sha ruwa dan dan nishadi ko ya sha ruwa dan marmari amma ba dan kishirwa ba ruwa ne wanda yake gusar da kishirwa ta har abada Allah ta'ala ka shayar da mu wannan ruwan wannan hadithin sahihun akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari hadithi na 6579 ya ruwaito shi haka imam muslim hadisi na 2292 ya fitar da shi wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qal an karbo daga sahal bin sa'ad Allah ya kara masa yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni faratukum ala al-haud ni ina nan ina tsumayinku ina jiran ku a tafki man marra alayya shariba duk wanda ya zo wucewa ta wajena zai sha wa man shariba wanda duk ya sha wannan tafkin lam yazma abadan ba zai saki kishirwa ba har abada la yaruddanna alayya aqwamun ana mayar min da wasu mutanen a hana su su gangara wasu mutanen suna zuwa sai ga an mayar da su a arifuhum na gane su wa ya arifuni su ma sun san ni sun gane ni sun mai halu bai ne wa bainahum sannan sai a sa hijabi tsakanina da su ma'ana su ba za su sha ba sai a katange su a sha makance su daga barin shan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa ba ma ciki wannan hadisin sahihi ne a sarjahul bukhari imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 6583 imam muslim a hadisi na 2290 wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu qal an karbo daga uqba dan amir Allah ya kara masa yadda yace a cikin hadisin sai ce wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ni a yanzu haka ina gano ina hango tafki na yace wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an yace yanzu maganan nan da nake wallahi har ina hango yanayin hoto ko ina hango tafki na daga nan sahihun أخرجه البخاري إمام البخاري أفتد شيء حديثي ندبو شدة تقريب يرد ستين إمام مسلم حديثي ندبو بيو تقريب يو تسعين دشلا فائدة فعلا يتشي قاوة فائدة وهذا كله بالنسبة لحوض النبي صلى الله عليه وسلم wannan dangane da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ba mu hotonsa da samfurinsa cewa ga yanda yake wato haskensa ko farinsa yafi nono zakinsa yafi zuma kamshinsa yafi almiski sannan tsawonsa wata guda fadinsa wata guda kofunansa adadin taurarin sama to wannan irin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to tambaya anan wa halli kulli nabiyyin haut shin kowane annabi shi ma yana da nasu tafkin annabi nuhu yana da tafki annabi ibrahim annabi musa annabi isa da sauran annabawa duk suna da tafkin ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai mai tafkin aljawab malai ce amsa anna li kulli nabiyyin haudan kowane annabi yana da tafkinsa ولكل حوض النبي ولكن yace sai dai haudun walakinna haudan nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam akbaruhuma akbaruha shi yafi su yafi su girma tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam yafi na sauran annabawan girma wa azamuha yafi su fadi wa aktharuha yafi su yawa wato aktharuha warida yafi su yawan masu gangarawa su sha hatta yawan adadin wato masu gangarawa su sha to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sauran annabawan adadin waɗanda za su gangara su sha wannan ruwan wa zalika li hadithil hasan an samura wannan ku dalilin da yasa aka ce kowane annabi yana da nasa tafkin saboda hadisin da hasan ya ruwaito daga samura Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace likul inna likulli nabiyyin hawdan lallai kowane annabi yana da nasa tafkin wa innahum yatabahuna yatabahuna ko yatabahuna kuma hakika su suna yin alfahari ayyuhum akthar warida wane ne yafi yawan masu gangarawa su sha da haka kowane annabi yana alfahari ya samu adadin masu gangarawa su sha ruwan tafkinsa wa inni la arju an akuna aktharuhum warida manzo Allah yace ina fatan in kasance ni ne na fi su yawan adadin masu gangarawa su sha na fatan gani wannan hadisin sahihun bi shawahid akhrajahu at-tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 2442 wa ibn abi asim fi sunnah ibn abi asim a cikin as-sunna shi ma ya rawaito wannan a shafi na 734 wa sahahu al-albani fi sahiha haka albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha a rakam na 1589 aqwalul a'imma sai maganganun malamai magabata fi ithbatil hawl yanzu mun ji cewa ga hadisai da suka tabbatar ga aya ta ce inna a'tainaka al-kautsar da haka akwai a cikin alqur'ani ya tabbatar da cewa akwai tafkin na akwai kautsara ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai maganganun magabata game da tabbatar da hawl wa qawalu a'immatu sunna wato zantuttukan malaman sunna fi hadal babi a wannan babi na magana tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiratun maganganun su suna da yawa bal qala al imam ibn usaymin rahimahullah yace bal ma ibn usaymin Allah ya masa rahama ya fada fi sharhi fi sharhi lam'atu li'tiqad a cikin sharhin littafin nan lam'atu li'tiqad a ainihin shafi na 124 yace wa ajma'a salafu ahli sunna wato magabata cikin ahlus sunna gabaki ɗayan su sun haɗu ala thubutihi akan tabbatar da shi me ai alhaud ma'ana tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani malami na sunna da yake da kokonto ko shakku ko dar game da tabbatar tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun yarda inta wannan shine bayanin da Sheikh Uthaymeen ya faɗa a cikin sharhin Lamatul I'tiqad wa qala al-Imam al-Tahawi haka Imam al-Tahawi rahimahullah shi ma yake tafi aqidati a cikin wannan littafin nasa aqidatu ainihin wato at-Tahawiyya shi ma a shafi na 30 zuwa 31 ta'liqul albani wato inda albani yayi wa littafin ta'liqi yace wal haud allazi akramahu Allah ta'ala lalle tabkin da ubangiji ta'ala ya wato akramahu Allah tabkin da Allah ta'ala ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bihi da shi giyafan li ummati dan shayarwa ga al'umma su haƙun gaskiya ne akwai wannan tafkin gaskiya ne ba wai wai wai bane ba ta zo mu ji ta bane akwai wannan tafkin intaha وقال القاضي إياد رحمه الله القاضي إياد اليحسبي أتكل لتافن سإكمال المعلم شما مجلدنا بقوي شافنا تريبيو لستين وحديث الحوض صحيح حديث دي مغانا تبكي منزل الله صلى الله عليه وسلم إن كانت تشان حديثي والإيمان به واجب دان هكا إيماني تيوا أكوي تبكي منزل الله وانا يازم واجب والتصديق به كما غسكتاوا da cewa akwai tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam min al-iman yana cikin imani wa huwa ala wajhihi inda ahli sunnah wa huwa kuma shi wannan tafkin yana nan yanda yake inda ahli sunnati a wajen malamai na ahli sunna wal jamaa la yuta'awwalu ba a yin tawili a ce ba tafki ake nufi ba kaza ake nufi tafki ne dai wala yuhalu an zahirihi kuma kar a karkatar da ma'anarsa daga zahirinsa khilafan liman yaqul khilafan liman yaqul min al min al mubtadi'a annafina lahu sabanin waɗanda suke faɗa cikin yan bid'a waɗanda suke korewa game da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wal munharifina lahu da kuma masu karkatar da ma'anarsa su ce ba tafki irin wanda ake nufi irin wanda aka yi bayani ake nufi ba bit ta'wil an zahiri ta hanyar yin tawili da bankar ma'anar daga zahirinta wa huwa hadithun sabitun domin hadisin da ya magana tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne tabbatacce mutawatirun naqal wanda wajen ruwaito shi adadin waɗanda suka ruwaito cikin sahabbai suna da yawa wanda ya kai hadisi mutawatiri rawahu jama'atu min as-sahaba dandazan sahabbai da yawa sun ruwaito shi qultu abu rufaida shi mai sharhin wannan littafi yace wa qad ankara al-khawarij wa qad ankara al-khawarij wal mu'tazila wurud al-hawd haƙiƙa khawarijawa da mu'tazilawa waɗannan dukkan wasu ƙungiyoyi ne na ɓata khawarij da mu'tazila dukkaninsu sun yi inkarin wai za a gangara tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika shtadda nakiru salaf ala man ankara wurud al-hawl dan haka in kana karanta maganganun magabata zaka ji inkarinsu ya tsananta kwarai akan waɗanda suke musu game da za a gangara tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sha qala umar bin al-khattab an karbo daga umar bin al-khattab radiyallahu an qala yace sayati qaumun sayyidina umar yace muna nan da ku wasu mutane za su bayyana za su zo yukazzibuna bil qadar da za su dinga ƙaryata kaddara wa yukazzibuna ko wa yakzibuna bil haud kuma su ce ba wani tafki su dinga ƙaryatawa game da tafki su ce ba wani tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan batun su sayyidina Umar suna raye yace an muna nan da ku wasu mutane za su zo za su bayyana take-takensu shi ne za su ce ba su yarda da kaddara ba kuma za su karyata game da tafkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan asarun ne Hassan rawahu ibn abi asim fi sunna a shafi na 667 wa mimman kana yunkiru al daga cikin waɗanda suke inkari cewa ba wani tafkin manzan Allah suke inkarin tafki akwai wani da ake kira Ubaidullah bin Ziyad au abuhu ko dai shi ko babansa Ubaidullah bin Ziyad shi kuma ka koma can ƙasa wa huwa ahadu umara'il iraq wato ɗaya ne daga cikin jagorori ko gwamnonin iraq li muawiya lokacin muawiya wa waladuhu da ɗansa kama fil fatih kamar yadda ya zo cikin fatih bari libni hajar wato na ibn hajar mujalladin 11 shafi na 651 kama rawahu ibn abi asim fi sunna kamar yadda ibn abi asim ya rawaito wannan magana a cikin as-sunna wato shafi na 698 an Anas radiyallahu an daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace anna ziyada haqiqa ziyad au ibnahu ko kuma ɗansa ubaidullah zukira indahu alhawd wata rana ana tattaunawa sai aka ambaci tafkin manzon Allah a gabansa shi wannan ziyad din ko kuma ainihin wato ɗansa ubaidullah fa ankara zalika sai yace shi bai yadda ba sai inkari shi yace shi bai yadda da cewa akwai wani tafki ba fa balaga zalika Anas labarin inkarin shi ziyad ko ɗansa ubaidullah sai ya kai kunnan ana cewa fa gashi an cewa an cewa ziyad ko ubaidullah cewa manzon Allah yana da tafki ya ce ƙarya ne bai yarda ba faqala sai ana da ce amma wallahi la asu annahu gadan yace amma na rantse da Allah sai na bata masa rai gobe shine la asu annahu sai na bata masa rai hadisan duk da suka tabbata gashi ya ce wai bai yana inkari game da alhaud قال الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم wannan ya nuna ma magabata ba sa sassautawa game da duk wanda suka ji yana inkarin irin waɗannan abubuwa tabbatattu a musulunci kamar tamkin annabi sallallahu alaihi wasallam kaji sayyidina Umar yayi ishara ga kuma Anas dan Malik wa fi sunan Abi Dawud a cikin sunan Abi Dawud hadisi na ainihin wato 4749 an abi barzatul aslami radiyallahu an daga abi barzatul aslami Allah ya kara masa yadda annahu qala li ubaidillah ibn ziyad abubar zatul aslami ya faɗa wa wato ya ce wa ubaidullahi bin ziyad faman kadhaba bihi ai alhaub fala saqahu allah min faman kadhaba bihi duk wanda ya ƙaryata ya ce ba wani tafkin manzon Allah ya Allah kakka shayar da shi an fahimta wannan shine abubar zatul aslami kaga sahabi ne da ya samu suka hadu da ubaidullahi bin ziyad kaga kenan wannan mai inkarin sai ke cewa faman kazzaba bihi duk wanda ya ƙaryata game da alhaut tabki yace babu fala saqahu Allahu min ya Allah Allah kar ya shayar da shi wannan tabkin thumma kharaja muqdiban sannan sai Abu Barzatul Aslami ya fice daga gurin yana cikin fushi wannan ya nuna ma sahabbai duk wannan sanannen abu ne a wajen su wasahu al-Albani fi sahih Abi Dawud Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin cikin sahih Abi Dawud ainihin mujalladi na uku shafi na 163 قال ابن أبي داود رحمه الله ابن أبي داود الله مسا رحمه شما يفعل في الحائية أشكال لتافن سحائية ردا وترادا على منكر الحوض yana mai mai da martani ga waɗanda suke musu cewa ba su yarda da cewa manzan Allah yana da tafki ba wa ma ashbahu da makamantansu wala tunkiran jahalan nakiran wa munkira wala tunkiran jahalan nakiran wa munkara walal hauda wal mizana innaka tunsahu sai shi ainihin wato dan gida Abu Dawud a cikin hadiya yake cewa wala tunkiran kada ka kuskura kai inkari jahlan bisa jahilci nakiran kace ba wani nakiran wa munkaran ba wani munkarun da nakir kadan shi ma ko wannan masu wannan suke ba su yarda da su ba to shine sai nan yake cewa karka kuskura ka zama cikin masu inkari bisa jahilci kace babu wani munkarun da nakir walal hauda kar ka zama cikin masu inkarin babu tafkin annabi wal mizana haka babu mizani innaka tunsau hakika ana maka nasiha ka dauka da wuri kar ka zama cikin haka nasiha ce ake maka ina fata gane to sai baiti na 12 al imanu bis sirat imani game da siradin annabi sallallahu alaihi wa game da siradi kai na ranar tashin alkiyama qala an-nazim rahimahullah وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل وكذا الصراط haka ma siradi yumaddu ana shimfuda shi fauka jahannamin a saman wuta wato akan wutar jahannama fa muwahhidun najin ma'abocin tauhidi wanda duk ya mutu da tauhidi ya je lahira da tauhidi najin shi kam zai kubuta zai tsira in ya je tsallake wannan siradin wa akharu wasu kuma wa ko kuma wa akharu wani muhmalu shi kuma za a bashi anan ko kuma zai rubuta ciki to al-mufradat sai kalmomi da ke cikin wannan baiti akwai as-sirat kalmar sirat at-tariq ana nufin tariq hanya wal muradu huna amma abinda ake nufi anan jisrun gada ce ala matni jahannam a doran wutar jahannama ina fata an gane wato wata gada ce shine jisr gada ce ala matni jahannam a doran jahannama yumaddu ai bi ma'ana yunsabu yumaddu ana shimfude shi ko ana kafe shi shi siradin a saman wutar jahannama muwahhidun sahibu tauhid shine ma abocin tauhidi muhmalu ay matrukun akwai wanda kuma za a bashi ya fada cikin wutar jahannama ba zai samu tsallakewa ba asharhu sai sharhi wa mimma yuqirru bihi an-nazim rahimahullah yana daga cikin abinda mawakin wannan littafi ya yadda da shi yayi imani da shi ya kudirce ya kuma tabbatar fi ma yakunu yawmal qiyama cikin abinda zai kasance ranar tashin alqiyama al-imanu bis-sirat shine yin imani ainihin wato da siradi wa huwa jisrun shi siradi dinnan wata gada ce mansubun wadda aka shimfida ta ko aka kafa ta alamatin jahannam akan wutar jahannama yajuzu wal abrar mutanen kirki za su ketare wannan siradin wannan gadar ilal jannati su tafi zuwa aljanna wa yadhillu anhu al fujjar amma fajirai su kuma za su zame akan wannan gada yamurrun nasu alai mutane za ka ga suna wucewa ta kan wannan gadar ala qadari a amalihim gwargwadon ayyukansu faminhum domin daga cikin mutane man yamurru akwai wanda in ya zo tsallake wannan gadar za a gan shi ya wuce ta kaɗar fil'ayin kamar kiftawar ido wa man yamurru kalbark akwai kuma wanda za a gan shi shi kuma in ya zo wuce kamar walƙiya zai wuce wa man yamurru karrih a cikin mutane akwai kuma wanda ya zo wucewa kamar tasowar iska haka zai wuce wa minhum daga cikin mutane ko wa man yamurru ka ajawidil khayl wa man yamurru akwai kuma wanda zai wuce ka ajawidil khayl kaman ingarman doki wa man yamurru kan rikab akwai wanda zai wuce kaman wucewar raƙumi wa man ya'adu adwan akwai wanda zai wuce da fafoti wanda zai wuce da gudu-gudu haka shine adwan an fahimta sannan wa minhum wa man yamshi kai mashiyan akwai kuma wanda zai wuce yana tafiya iya damar aikin ko ya so ya sauri ba zai iya ba ko ya so ya arce da gudu ba zai iya arcewa ba yanayin aikin daidai aikin ka gwargwadon kuma yanda zaka tsallake siradi ka duba fa mala amma ka duba yanda mutane mala an saki an saki jiki mala an shagaltu da yawa yawan aikin ka na kirki shi zai sa wajen tsallakewa ba za ka samu tangarda ba da aka karkace ya to ai kai kana son ka zama kamar mai kyaftawar idan nan ya aikin ka ne zai sa ka zama kamar haka ka wuce ma a ce wai ka ce wai ina siradin da ake ta cewa sai an wuce shi za a wuce jahannama ce ai ka wuce shi tun dan sannan wani yanayin aikin sa iyayen da aikin sa ya wuce to da gudu zai wuce ko ya so ya wuce kamar tasowar iska ba zai iya ba akwai kuma wanda in ya zo shi kuma tafiya yayi yayi ko ya hanzarta ya sauri ba zai yi ba yanayin aikin sa tafiya ya bashi dama da tafiya zai tsallake kuma ka san gashi an shi mun sha karanta a karatun mun al-imanu bil yawmil akhir yayi bayani sosai game da sirati din nan ga guri ne mai duhu ga santsi ga kaifi ga kaza ga kaza abubuwa ga kuma ainihin wato makata da kugiya da ainihin wato wasu kayoyi da ke jikin sa na fusgan mutane Allah ya tsare mu wa min wa min wa man yazhafu zahfan akwai wanda kuma da jan ciki zai wuce shi gaba ɗaya ma maganar ya miƙe ya tafiya akan kafa bai taso ba jan ciki yadda kaga kamar muciji ko dabba da take jan ciki da haka zai dinga ja yana ja akan siraɗin ga kaifi ga santsi yana kallon wuta jihar na makasa amma da jan ciki iya aikinsa jan ciki ya ba shi dama ya wuce zai tsallake siraɗi amma da jan ciki wa man yukhdafu akwai kuma wanda fusgasa za a za a fauto shi fayulqa fi jahannam a wurga shi cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye wal jisru sannan ita wannan gadar ta siradi alaihi kalalib tana da wasu kugiyoyi a jikinta yakhtafun nas wanda wannan kugiyoyin aikin su su fusgo mutane bi a'malin da irin mugun aikin su mutum mummunan aiki yayi ba za ma a sami ya samu damar tsallakewa ba wannan kugiyoyin za su fusge shi cikin wutar jahannama faman marra ala sirat duk wanda Allah ya masa arzikin tsallake siradi da khalal janna zai shiga aljanna Allah ka ba mu iko Allah ka kaddara mu tsallake shi fan nasu bi itibari a'malihim mutane dangane da ayyukansu inda sirat wajen tsallake siradi talafatu asnafin sinfi uku ne mutane sun kasu kala uku game da tsallake siradi dangane da ayyukansu al'awwal mutane rukuni na farko shine man yamuru ala sirat akwai wanda zai wuce daga kan siradi wayanju ya tsira daga kan siradi bila hadashin ko kwarzana ko wanda zai tsallake shi ko tabo ɗaya babu da siradi ya je masa babu ba wata ƙugiya da ta jashi babu wani guri da ya ɗan zame siraɗi ya yanke shi duk babu haka yanda ya hau shi haka ya tsallake shi ba tabo a jikinsa babu ko ya kushi a tsani akwai kuma rukunin mutane biyu manya murru ala sirat akwai wanda zai wuce daga kan siraɗi wa yi hudashu amma fa za a wato wa yi hudashu za a ƙwaƙwarzane shi za a jijji masa rauni sun mayanju sannan ya sha da kyar ana ko wanda zai sha jina-jina akwai wanda zai sha jina-jina ya tsallake amma an an an an an jijji masa rauni wa yukhdash at-thalith rukunin mutane na uku manya murra ala sirat shine wanda zai zo wucewa ta siradi fa yakdisu fi nari jahannam ya rubta cikin wutar jahannama Allah ta'ala ya kiyaye to kaga mutane kala uku ne akwai wanda za su wuce salin alim Allahumma ja'alna minhum akwai kuma wanda za su wuce yanayin aikinsu ya ba da dama za su wuce amma da kyar to daga su kuma sai wanda ba ma yanayin aikinsu da mugun aikinsu ya sa ko tsallakewan ma ba za su iya ba a azan Allah minhum wa qad qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala kuma ya faɗa yayi alƙawari ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangara sai ya hauta kan siradin zai gangara ya wuce cikin wato ya wuce aljanna kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya kasance akan ubangijinka wajibi ne zartacce thumma yunajjil ladina taqaw sana Allah ta'ala ce zamu tseratar da waɗanda suka yi takawa wa nadharu zalimina muqali azzalimai fiha a cikin wutar jahannama jithiyan a gurfane ikhtalafa almufassiruna fil murad bil wurudi almadhkur fil aya malai yake cewa malaman tafsiri sun yi sabani game da ma'anar alwurud wannan gangarawar almazkur da aka ambata fil aya a cikin wannan aya ta wa in minkum illa wariduha kamar yanda ka koma ka duba tafsirin dabari mujalladi na 16 shafi na 124 zuwa na 128 da kuma tafsirin ibn kathir mujalladi na biyar shi ma daga shafi na 252 zuwa shafi na 257 duk sun yi maganar ma'anar wannan aya wa in minkum illa wariduha fassarha abdullahi bin mas'udin wa qatada abdullahi dan mas'ud da shi da qatada ibn da'ama as-sadusi waɗannan sun fassara wannan aya ko al-murur wannan wucewar bilmurur ala siradi suka ce tana ana nufin wucewa ta kan siradi wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya wuce ta kan siradi Allah ya riga ya alƙawari da mutanen kirkin da mutanen banzan da annabawan da waɗanda aka aiko annabawan Allah ya alƙawarin hanyar da mutum zai tsire tafi zuwa aljanna ta wannan gadace sai an taka da haka wannan shine fassarar da Abdullahi dan Mas'ud da Qatada suka yi wa wannan aya wa fassaraha jama'atun minhum wasu kuma daga cikin malamai sun fassara minhum ibn Abbas minhum ibn Abbas daga cikin su akwai Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an bidukhuli fin nari lakin yanju minha wa in minkum illa wariduha suka yace shi kuma fahimtar sa shine babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya shiga ta cikin wuta koda ko zai tsira daga cikin ta koda Allah zai kubutar da shi to sai ya dai shiga cikin ta da haka wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face illa wariduha ai illa yadkhuluha ay yadkhulu fin nar sai ya shiga ta cikin wuta lakin yanju min ha sai dai kuma zai iya kubuta ya tsira daga wutar ina fata gane wanda Allah ta'ala tunda wutar da zafinta da komai nata ai tasirin yana hannun Allah da haka akwai wanda za su gangara su wuce kuma ba ta yi musu komai ba su kubuta qala al-imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya masa rahama shi kuma ya faɗa a cikin sharhi muslim mujalladi na 16 shafi na 60 yace was sahihu zancen da yafi zama ingantacce annal murada bil murur abinda ake nufi da gangarawa wa in minkum illa wariduha fil aya a wannan ayar al murur ala sirat wucewa ta kan siradi kaga ya goyi bayan maganar Abdullahi dan Mas'ud da shi da Qatada intaha wa qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ya faɗa fi majmu'ul fatawa a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na 200 da ainihin wato 79 yace wa ammal wurudul madhkur amma wannan maganar ketare wannan ko gangara wannan da ake ake magana ake ambata fi ko wanda aka ambata fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya faqad fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih yace to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya fassara me ake nufi a cikin hadisi ingantacce rawahu muslim hadithin imam muslim ya ruwaito shi fi sahihi a cikin sahihu muslim an jabir daga jabir bi annahu al-mururu ala sirat cewa ana nufin wucewa ta kan siradi kaga kenan wannan hadisin yayi daidai da maganar abdullahi dan mas'ud da da malan qatada qultu qultu shi yo ainihin wato Abu Rufaida mai sharhin kenan yace sai na ce wa hunaka hadithu Jabir banda wannan hadisin na Muslim ma akwai kuma wani hadisin na Jabir Allah ya kara masa yadda kama fi sahihi Muslim kaman yanda shi ma yana cikin sahihi Muslim hadisi na 2496 an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ya kuli yana cewa akhbaratni ummu mubashir annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda Hafsa ummu mubashir ta bani labari inji Jabir yake cewa ta ce ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana faɗa yana wajen hafsa yace la yadkhulun nar insha Allah min ashabi shajarati ahadun in Allah ya yadda ya so babu wani mutum daya daga cikin sahabban nan da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a karkashin bishiya su 1400 ko da 500 to babu wani wanda ainihin wato alladhina baya'uhu tahta waɗanda suka suka yi masa mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar babu mutum ɗaya daga cikin su da zai shiga wuta qalat bala ya rasulullah sai ainihin ummu mubashir tace bala ya rasulullah shikenan haka yake ya ma'aikin Allah tunda ka faɗa fantaharaha hafsa fantaharaha sai ita kuma hafsa ta harare ta ko ta kyare ta qalat hafsa Hafsa ta ce wa in minkum illa wariduha to ai ya ma'aikin Allah ai akwai ayar wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangara ta wuta kaga wannan ya nuna ita kanta Hafsa ta fahimci wariduha din nan shine shiga ta cikin wuta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce qad qala Allah ta'ala to ai kuma ubangiji ta'ala ya ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fi hajatiha sannan za mu tseratar da waɗanda suka yi taƙawa mu kuma bar azzalimai a cikinta suna gurfane saboda haka babu iskali a ciki dan an cewa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya ai bai nuna cewa sun shiga wutar za ta cutar da su kowa in ya shiga sai wutar ta kona shi ba nunajjil ladina taqaw Allah ya ce za mu tserar za mu tsamar da waɗanda suka yi taƙawa ko da sun gangara ta cikinta in kuma an ɗauka siraɗin ne to shi ma ba wani daga ciki sai ya bi ta kan siraɗin sannan kuma Allah ta'ala in an zo ƙetare siraɗin Allah subhanahu wata'ala zai ƙetarar da waɗanda suka yi takawa su kuma ragowar a basu ainihin wato cikin wutar jahannama suna gurfane wa qala ibn abil izz rahimahullah ibn abil izz dai ne ko yawa ibn abil izz rahimahullah ya faɗa fi sharhi tahawiyya a cikin sharhin al'aqidatu tahawiyya shafi na 634 yace wal azharu maganar da tafi fitowa fili tafi bayyana wal aqwa kuma wadda tafi karfi annahu al mururu ala sirat wannan wucewar da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha ana nufin wucewa ta kan siradi ba wucewa ta cikin wutar jahannama intaha wal ahadithu fi ithbati sirati kathiratun hadisan da suka tabbatar da maganar siradi su ma suna da yawa ala sabilil misal ta fuskar buga misali an aisha radiyallahu anha akwai hadithin na aisha Allah ya kara mata yadda qala tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qaulihi azza wajal tace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tafsirin fadin Allah ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat ranar da za a musanya ƙasa ba wannan ƙasar ba was-samawat hadda samai din ba to sai na Aisha ta tambayi manzo Allah ta ce fa aina yakunu nas tunda an ce wannan kasar za a canza ta saman ma za a canza ta ba wannan bace to a lokacin da za a yi wannan aina yakunu nasu yawma idhin a ina mutane suke a wannan ranar ya rasulullah fa qala sai manzo Allah ya ce ala sirat lokacin da za a yi wannan tabdilil ard din mutane su suna kan siradi ala sirat wannan hadisin sahihi ne rawahu muslim hadisi na 2791 wa rawal bukhari haka imam al-bukhari ya rawaito hadisi na 806 wa muslim da kuma muslim hadisi na 182 an abi hurairah radiyallahu an wa fihi a cikin hadisin fayudrabu sirat za a sa sirati baina zaharanai jahannam a bayan ko a doran jahannama fa akunu manzo Allah ya ce zan kasance awwala man yajuzu minan rusul a cikin manzanni ne farkon wanda zan ƙetare shi bi ummati da al'ummarsa sai na ƙetare shi al'ummata sun ƙetare sannan ragowar annaba su biyo su ma kowa ya wuce da al'ummarsa wala ya takallamu yawma idhin ahadun babu wanda ya isa a wannan ranar ya iya yin magana illar rusul sai manzanni su kadai aka ba su dama wa kalamur rusul su kansu zancen manzannin yawma idhin a wannan ranar Allahumma sallim sallim kawai abin da suke faɗa kenan Allahumma sallim sallim ba wanda yake iya magana su ma da suke iya maganar abinda kawai suke iya cewa kenan Allahumma sallim sallim to duk wanda ya hawo gashi nan dai mutane an yi layi ana ta tafiya Allahumma sallim sallim wa fi jahannama kalalib manzo Allah ya ce kuma sannan wutar jahannama nan tana da makata tana da kugiyoyi ta jawo wato wanda ake sa ainihin wato ina motar nan mai janwaye take ko mai ce to ita ma wutar jahannama tana da janwaye kenan آمين آمين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لقى أبي سعيد الخدري الله يقارى مسيدة ثم يضرب الجسر سننزع بقوى ننقدع على جهنم أكم دورا جهنم وتهل الشفاعة كما ألوكة تشيتو زي هلتا يقولون سنة اللهم سلم سلم قيل سيأكت يا رسول الله يا مايكين الله وما الجسر تؤمي تتشي وننقدر qala sai ce dahadun madallatin ai guri ne yanda ka san tafiya cikin karkashi dahadun guri ne na zamewa wa madallatun shi ma dai da talalabiya ya fata an gane guri ne na zamewa da talalabiya shi tsiradin kenan mecece wannan gadar ya ma'aikin Allah ya ce dahadun zamewa ne gurin zamewa mazallatun guri ne na talalabiya fihi khadadib kuma guri ne wanda yake akwai makata a jikinsa wa kalalib akwai kugiyoyi a jikinsa wa hasak akwai kuma kayoyi a jikinsa shi siradin takunu shi ita wannan kayar ba wai an ordinary kaya bace kaya ce wadda takunu bi najdin yanzu ana samun ta a kasan najd fiha shuwaika wato za ga a jikinta akwai kayoyi yuqalu al-hasadan ana cewa irin wannan kayan tsaido ne sa'adan fayamurru almu'minuna mu'mine za su zo wucewa ainihin wato ta kanta ka darfil ayn wani zai wuce kaman kiftawar ido wa kalbark wani kaman walqiya wa karrih wani kamar iska wa tayr wani kaman wucewa tsuntsu wa ka ajawidil khayl wani kaman wucewa ingarman doki wa karrikab wani kamar raƙumi fanajin musallamun akwai wanda za ga kuma ya tsira kuma ya kubuta wa makhadushun mursalun akwai wanda kuma an yayyage shi an yayyakushe shi mursalun amma an sake shi kugiyoyin kawai ce aka yi su maguza shi su dan fiffisgi naman su su yayyakushe shi su yayi karkarce shi haka sannan kuma sai su sake shi ya wuce wa makadusun finari jahannama akwai kuma wanda zai rubuta cikin wutar jahannama ma gaba daya ba magana wucewa hatta idza khallasa almu'minuna minan nar haka za a yi tayi har sai mu'mine sun kubuta daga wuta Allah ka kubutar da mu wannan hadisin sahihi ne akhrajahu muslim hadisi na 183 aqwalul a'imma fi ithbatis sirat sai zantuttukan malamai game da tabbatar sirati qala ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah ibn abi zaid al-qayrawani Allah ya masa rahama fi muqaddimatir risala a cikin muƙaddima ta littafin risala da muke karantawa a shafi na 134 sharhul ibad wa anna sirata haqqun yake cewa lallai sirati gaskiya ne yajuzuhu al ibad bayi za su ƙetare shi bi ƙadiri a amalihim gwargwadon ayyukansu wa ƙala ibn qudama ibn qudama rahimahullah shi ma ya faɗa fi lam'atul i'tiqad a shafi na 125 sharhul usaimin sharhin da usaimin yayi was siratu haqqun yace sirati gaskiya ne yajuzuhu al abrar mutanen kirki za su ƙetare shi wa ya zillu anhu alfujjar sannan fajirai mutanen banza za su zame a kansa wa ƙalar imamul barbahari rahimahullah imamul barbahari rahimahullah fi sharhi sunna a cikin sharhin sunna sharhu sunna shafi na talatin ya ce wal imanu bi sirati ala jahannam wato imani da cewa akwai wata gada da ake kira siradi akan wutar jahannama ya aqudu siratu man sha Allah kuma siradin nan wannan gadar akwai abin da ke kama mutane ke kama wanda Allah ta'ala ya so ya kama wa yajuzu man sha Allah wanda Allah ya ga dama kuma ya ketare wa yasqutu fi jahannama man sha Allah sannan wanda Allah ya ga dama kuma ya fada cikin wuta intaha qultu was-siratu qad ittafaqa ahlul ilmi ala ithbati yace siradi din nan gaba ɗaya malaman musulunci sun haɗu akan tabbatar sa cewa akwai shi كما قال الإمام ابن أثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد كما يند الشيخ أثيمين ينبت شرح لمعة الاعتقاد شافي ندريد أشرين دشلا يتي بينما ينكر السراب والمرور عليه أهل البدع ألوك تشندا wato ‘yan bid'a ma'abota bin san zuciya wal ahwa da ma'abota san zuciya suke yin inkari da musu game da siradi da kuma ƙetare shi ɗin min al-khawarij daga cikin khawarijawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wa ta'awwalul wuruda to sai suka yi tawili game da wannan gangarawar ma'ana gangarawa tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka gama karatun sa a baya sannan kuma wa bi ru'yatin nar an bayyanta ko kuma gangarawa wannan wa in minkum kai illa wariduha wannan magana gangarawar da aka cewa wa in minkum illa wariduha to khawarijawa da mu'tazilawa sai suka yi tawilin ayar suka ce abinda ake nufi ru'uyatin nar wa in minkum illa wariduha wai babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya ga wuta ba wai wata gada bace da ake ketarewa ko ake kaza su ba su yadda da wannan ba sun ce kawai wai ba wani ɗaya daga cikin ku sai ya ga wuta la annahu al-murura ala zahariha ba wai ana nufin wucewa ta kan wutar ba wa zalika li'tiqadihim wannan ku saboda kudurce wasu da aqida su ta cewa anna man dakhala nara su a aqida su duk wanda ya shiga wuta la ya kharuju minha ba zai taba fita daga cikin ta ba walau bil israr ala sagira koda ta hanyar dogewa ne akan kanana kananan zinubai duk mutumin da ya dage ya doge akan kanana kananan laifuffuka to su a wajen mu'tazila da khawarija in ya shiga wuta ba zai fito ba wa khalaful kitaba was sunna suka saba wa alqur'ani da sunna wal ijma da ijma'in malamai waraddul ayat suka yi raddi suka mayar da wasu ayoyi suka karɓa su suka yarda da su wal ahadith da hadisai alwarida waɗanda suka zo fil wurud game da maganar gangarawa dinnan alal sirat akan siradi wal maqamil mahmud da kuma wannan matsayin nan da ake kira maqamul mahmud matsayi abin yabo was shafa'a har da ceto duk suna cikin abin da suka yi inkari wallahu almusta'an lokaci yayi to mun zo kan gaba daidai kenan to insha Allah an ce lokaci yayi sai mu tashi al-imanu bil jannati wan nar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kana wannan najid din wani kasa ne kasan najid to najid yanzu da yake kasan ba najid ce irin waccan ta dama eh amma dai ta shafi irin su kasar tihama wato irin saudiya da makotansu nan duk akwai kasashe akwai abinan din da yanzu kasashen da ko garuruwan da sun shiga da cikin wannan najid din an gane ko
ya da zan je su tango